أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي أيوم منا أسبر شاء biyar ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma ga watan shida miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi wassalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun karanta aya ta 91 zuwa 92 muna cikin bayanai lokaci ya mu da halinsa don haka a yau ma insha Allah ta'ala za mu tashi wannan aya kuma muna ganin cewa bayanan da suke da alaka da ita suna da yawa don haka sai dai mu yi haƙuri saura za su zo a cikin suratul ma'ida bi idnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى يتي وما كان لمؤمن bai daga cikin sha'anin mumini ko bai dace da mumini ba an yaqtula mu'minan ya kashe mumini illa khata'an sai ta hanyar kuskure kuskure ta hanyar ta'wili je mun yi bayani ko kuma kuskure ta hanyar nufi ya nufaci kafiri sai ya kashe musulmi kama abin da ya faru a Uhud lokacin da yaƙi ya rinta be jama'a suka shiga cikin juna ko kuma ya zamanto kuskure da aiki wannan ne ya zamanto kuskure ne domin mi domin alaƙar da ta haɗa mumini da mumini shine imani ko ba haka ba shi ko Allah subhanahu wata'ala da muka yi imani da shi ya haramta muna mu kashe rayuwa wadda babu haƙi a kanta wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan kuma Allah ya faɗi daga cikin sifofin waɗanda za su shiga aljanna ibadur rahman walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan yana daga cikin wasaya waɗanda aka yi muna a cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq an hana a kashe rai in ba tare da dalili ba to dan haka mumini a ce ya kashe ɗan uwansa mumini imaninsa wanda shine ligizami wanda ke hana mai afkawa cikin mi cikin ababen da Allah subhanahu wata'ala ya hana musamman manya-manyan kaba'irori ilimi irin abin da ya shafi kashe dan adam kashe kafiri an hana shi balle kuma mumini ya kalli mumini ya kashe shi illa haɗan sai ta hanyar kuskure ko ya kasance tamhidi na aka yi kamar yadda wasu malamai suka faɗa an ba da labari ne don a nuna abin ya yi muni ko kuma Allah ya ba mu labari amma ta hanyar hari ne kamar yadda wasu malamai suka tafi a kai ko ba haka ba Allah ce to wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure mumini ya kashe mumini ta hanyar kuskure to ga sakamakon abin da zai biya fa tahriru raqaba muka ce zai yantar da wuya zai yantar da bawa ko baiwa domin nan raqaba mu'annas ne amma yana ɗaukar namiji da mace mu'minatun wanda ya tsira da imani nan tun da Allah ya kayyade mai imani dole sai an tabbatar da mai imani amma mun faɗi sabanin malamai abin da ya shafi wajen zihari yayi itlaqi dan haka wajen kafaratul yamin kuma yayi itlaqi shi yasa malamai suka yi sabani shin za a ɗauki wannan akan wancan jamhurin malamai sun ta ko can sai an ce mu'mina waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce nan ne kawai lafazi na mu'mina zai tabbata ina fata an fahimce ni to dan haka kuma malamai suka kawo abin da ake nufi da mu'mina shin yaro karami zai shiga cikin dan musulmi waye waye je duk mun faɗi waɗannan sabani na malamai gurgurdon abin da ya samu dan haka bayan an yantar da baiwa wadda take mu'mina kamar da ya tabbata sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wadiyatun musallamatun ila ahli za a ba da diya wadda za a miƙa zuwa ga ƴan uwansa illa an yasaddaqu sai in sun yafi ita diya abin da ke sawar a bayar da ita ko ya zamanto mutum ya kashe mutum da gangan ko ya zamanto mutum ya kashe mutum ta hanyar kuskure an gane ni ko ko abin da yake kama da kuskure to duka za a ba da diya nan a cikin suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin diya ta kashe mutum akan kuskure ko ba haka ba da yace wa man qatala mu'minan khata'an kace ni fa tahriru raqabatin mu'mina amma a cikin suratul baqara sai Allah ya nuna kowane irin kashi ne ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un kaga da sai Allah ce wanda aka yafe mishi daga jinin dan uwansa kenan wannan da shi malamai suka hujjewa ko da gangan mutum ya kashe mutum idan ‘yan uwansa sun amince za su karɓi diya to ba za a kashe wancan ba ina fata an fahimci ni fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman i'tada ba'da dhalika falahu adabun alim bayani ya gabata cewa asalin diya daga larabci shi daga as-sailan shine abin da yake gudana shi yasa ake cewa wurin da ruwa suke gudu goda da ana kiransa alwadi an gane ni kenan abin da yake gudana mutumin ya gudanar da jin uwansa suna cewa audahu idza ahlakahu idan ya halakar da shi ka annahu asala damuhu kenan kamar dai ya zubar da jinin shi da ana amfani da wanda ya zubar da jini amma yanzu an ce auda ana nufin halakarwa ta kowane irin abin nan sannan kuma laraba suna cewa waditul qatila ai a'taitu diyatahu na ba da diyarsa abinda ake ba mutum sun ka ce addiya utliqat ala almal an dauki diya an sanya mata an wato dauki sunan diya an sanya shi akan sunan dukiya min itlaqis sababi an dauki sababi wa huwa alqatl wa iradatu almusabbab alladhi huwa almal wanda shine dukiya ake nufi ina fata an fahimce ni domin kashin shine diya zubar da jini amma karshe sai aka sanya mai suna abinda ya koma zuwa gare shi na karshe ina fatan kun fahimta zubar da jini shine diyya jinin jinin mutum ya zuba shine diyya amma yanzu sai aka koma dukiyar da ake bayarwa in jini ya zuba ita ake cewa diyya ina fatan kun fahimce ni kenan an ɗauki ga asalin abin amma an sanya mishi sunan karkon inda za ta koma kamar jinin ya yi transforme ya canza ya rikida ya koma dukiya ina fatan kun fahimce ni kamar yadda yazo a cikin suratu yusuf lokacin da ɗaya daga cikin su yake magana yace wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان التي قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا يتني ناغا إنا تاتر جيح إتكو جيا باء تاترتا waɗansu malamai suka ce wato kenan inni arani a'siru inaban allazi yasiru khamran ita giya in an karbi an ka tatse ta ai ba shi babu zance a sake tatsa ta ko na sake tatsa ta a'a na ga ina matsa ko ina tatsar inabi wanda yake komawa giya to duk da yake wannan tawilin na malamai ba za mu cewa ba za mu karbe shi ba amma sai mu ce a'a na ga ina tatsa abin giya don wata giya da inabi ake yin ta wata giya kuma da hatsi ake yin ta nan afirka suna nan suna yi mana burkutu ko ba ita ce ba suke yi suna ba mutane suna yin maye in ta yi tsabi kaga wani sai ce to kenan ni na ga ina tatsa gero wata giya wanda aka yi da wani itsu ce ni na ga ina tatsa wannan itsen ina fatan kun fahimta da haka da shine asalin diya a larabtance amma malamai sun yi sabani bayanin diya yana da yawa kuma ababe ne masu wahala domin cikin ilimin fiqh suna daga cikin abubuwan da sai mutum yayi zurfin ilimi yake kai gare su amma zamani na samun irin waɗannan ababen an karbe su daga malaman musulunci dole sai an yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya gwargwadon abin da hali ya fasowa malamai suka ce shin ita diya asali ce ko ko ita diya kambacin badali ne na kashewa misali shin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta diyya shin ya shar'anta diyya tana da matsayin ta daban an gane ni ko ko ita diyyan nan Allah ya shar'anta ta zamanto makofin bayan kashewa misali in an ce bayan badalin abu idan na idan aka ce ware ya zo madadin ware kenan shi wancan ba zai zo ba ko haka ba amma in ware daban ware daban kenan kowane ya bukatar shi zo da kashi ina fatan kun fahimce ni da kyau to wata su malamai suka ce asalin diya an ba ta hukuncin ta mustaqillun na Allah ya ba ta hukuncin ta mustaqillun in mutum ya kashe in bai ba da in ba a kashe shi ma inda gangan ne ya kashe to diya ita ce abin da zai bayar Allah mata hukuncin ta wata su malamai suka ce a'a ita diyan nan kambacin wancan ne malamai suka ce a ina za a samu sabani lokacin da mutum ya kashe mutum da gangan sai ‘yan uwa ne suka ce sun yafe ma wanda ya kashe musu ɗan uwa to in sun ce sun yafe in kashewa kisa matsayin kambacin diya yake to tun da su ce suna son diya ba magana ta ƙari domin abin da ya wajaba shi ne a kashe shi an wajabta mai kashi amma ba a wajabta mai diya ba amma in cewa ita diya hukuncin ta daban kisa hukuncin shi daban sai an tashi da na kisa sannan ake zuwa da diya kenan in sun ce sun yafe suka yi shiru daga baya suna da izinin su dawo su nemi diya dan uwansu don ita hukuncin ta daban yake ina fatan kuna fahimta ta shi yasa malamai suka yi sabani kan wannan dan haka dai a takaice sabani ne amma dai cewa kisa badali ne dole ne sai an yi kashi sada ake samun ta amma mutane in suka ce sun yafe sai an tambaye su a gani shin kun yafe kashewa da diya ko ko kun yafe kashewa kawai sai an tambaye su shi alƙali yana da tabbaci ya kai wannan dan saboda kan bayan shekara goma bahaushe na cewa iyagata da tsohon bashi yan uwa ne sun shiga matsala wancan ya arziki su shi ya kashe wani dan uwa sai an ba mu diyar mu a'a tun yanzu na da asali sannan kuma mun kawo asar na sabanin malamai shi ana iya fitar da ita daga raƙuma ko ba za a iya fitar da ita sabanin abin da ba raƙuma ba asar ya zo na Umar lokacin da ya kawwama ta amma kuma cikin asarkin an nuna zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana fitar da kuɗi da haka dai kowane daga cikin su asali raƙuma ne amma ana iya fitar da wani abu daga ciki wannan yasa wasu malamai suka yi kiyasi suka ce inda ba a samun raƙuma ko ko inda raƙuma suka san cewa wasu abu ne masu tsada ba ana iya kimantawa da dukiya a kawo daga cikin matsalolin da malamai suka yi saɓani akwai diya ta mace waɗansu suna kafa hujja cewa diya ta mace rabin diyar namiji ce wannan asar da aka ruwaito daga ama bai inganta ba babu shi babu asalin shi amma kuma waɗansu malamai suka tafi cewa a'a sahabbai sun yi ijma'i akan wannan amma wannan qadiyya ce tana buƙatar tasabbu cewa sahabbai sun yi ijma'i akan wato diyar namiji ta zaman to rabin diyar mace wannan shi ne abin da wasu malamai suka tafi akan shi dan haka sannan kuma kafirin amana menene diyarsa mun gani a halin kitabi cikin asar da ya zo an gane ni wanda Umar yake cewa su ahlul kitabi diyar su rabin diyar musulmi ce to shi ko kafirin amana shi ma aka ce to za a yi kiyasin shi da wancan zai zama to za a ba da rabin diya an gane ni rabin diya ta musulmi in an samu matsala sannan kuma akwai majusawa to su ko menene diyar su waɗansu malamai suka ce a kasa diyar mumini gida biyar a ɗauki kashi ɗai a bayar an gane ni kenan an kasa biyar kashi uku kashi ɗai shine diyar in diyar musulmi miliyan biyar za ta kama don muka sun tura abin mutane su gani sai ya zama to kenan diyar ba majusi za a kasa kashi uku a bada kashi daya miliyan ɗaya da rabi da wani abu can sama ina ganin masu lissafi za su iya wannan ɗan ina fata an fice ni amma kuma waɗansu daga cikin salaf suna ganin cewa a'a diyyar ba mutusi za ta iya zamantowa rabin diyyar musulmi amma wannan malamai ba su rajjaha wannan magana ba ina fata an fahimce ni sannan kuma daga cikin abubuwan da aka yi sabani a kansu shine cewa mutanen da suke arna an gane ni waɗanda ba su da addini masu bauta ma gumaka ko ko mutumin da bai da littafi to shi ko wato diya ta ya tace babu aya wanda ta zo ta yi magana diyar su babu hadisi wanda zai magana diyar su to qiyasi za mu yi dole shi da abin da ya mura saura shi yasa ibnu qudama yake cewa a cikin littafin sa wa man dakhala bi amanin wanda ya shiga cikin aminci cikin kasar musulmi wa lam yakun harbiyan ba kafirin yaki bane an gane ni aw lam tablughu da'wa ko ko da'awa ta musulunci ba ta kai gare shi ba fa inna diyatahu ka diyatil majusi diyar shi tana kamar diyar ba majusi sai aka sa kashi uku a basuwa domin majusawa rana suke bauta ba ko suna da aqida ta kafirci da su da wanda ke bauta ma gunki da wanda bai da addini duk mushrikai ne kafirai ne yace li annahu kafirun la tahillu munaqatuhu yace kafiri ne bai halatta ba a aura mishi kenan sai ai kiyasin shi da sauran kafirai ina fata an fahimce ni an gane ko to shi ne abin da waɗansu malamai suka tafi a kan shi yake cewa to amma wa man la ahda lahu wanda kuma babu alƙawari tsakanin shi da musulmi an gane ni fa diyatuhu diyatu qaumihi diyar sadiyar mutane sai a tambaya menene ku kuke bayarwa mutum ne ya zo babu alƙawari tsakanin shi da musulmi bai shigo cikin aminci ba sai ya zo kuma sai aka samu matsala wani ya kuskure da cikin musulmi ya kashe shi to bi za a bayar za a bayar da diyar da mutanen shi suke karɓa waɗansu malamai suka ce da sharta ka wuce diyar musulmi domin diyar kafiri bai dace a ce tahi diyar musulmi ba don babu alaka babu wato tamkayya tsakanin musulmi da kafiri afala ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun afala tadhakkarun ina ba ta amince to dan haka dai wannan kuma sun ka ce diya ta matan waɗannan mutanen alal nisfi min rijalihim ta zaman to rabin diyar majansu kamar yadda aka yi a cikin diyar musulmi wanda shine abin da mutane suka saba ba da yawa daga cikin malamai yanzu suna ganin cewa wannan asar bai inganta ba to ya za ya ce diyar mace rabin diyar namiji ce kawai diyar mace da diyar namiji duka ɗaya ne amma waɗansu sun ce sahabbai sun yi ijma'i wannan ijma'i yana buƙatar sai an yi tatabbuwa sai an yi bincike a gano ko ne ijma'in ya inganta ko ijma'in bai inganta ba yan uwa a takaice waɗannan matsaloli ne masu muhimmanci kaɗan ne daga cikin bayanin abin shafidiyya sannan kuma qadiyya ta ƙarshe da zamu tattaunawa akan ta wadda ta shafidiyya a nan ita ce diyya ta bayi bayi waɗanda musulunci ya tabbatar da su ba bayi irin waɗanda ake so mutum ba a bayar da shi bawa mutum ne aka yi yaki na musulunci aka kama kakan shi kakan shi ya haife shi cikin bauta misali ba a yantar da shi ba ko da bayan shekara ɗari ne ko ɗari biyu ko ɗari uku in dai ba a samu yantar da shi ba bawa ne to idan aka kashe shi yaya diya shi za ta kasancewa ina ba ta an fahimce ni to sai waɗansu malamai suka yi saɓani waɗansu malamai suka ce bawa da yawa da cikin malamai ba a suka ce cewa bawa bai da ni bai da diya shi bawa abin da ake kallo mine ne kima domin shi matsayin kuɗi ne amma nan sai da malamai suka yi saɓani kan wata ƙa'ida da ake ce ma qiyasu shaba an gane qiyasu shaba qiyasi na kamanceceniya mine ne qiyasu shaba wato shi bawa idan muka kalle shi a matsayin dan adam ina fatan kuna fahimta ka in muka kalle shi a matsayin dan adam sai mu ce diya za a bayar in muka kalle shi cewa abu ne wanda ana iya kai shi kasuwa a sayar sai ya koma min sai ya koma dukiya ina fatan kun fahimce ni a na hau ma sai da wasu malamai suka kawo kiyasu shaba in an ka ce ma sun ka ce limi li ghairi al ko in an ka ce ma shi ne abin da baya da hankali to in an ka ce manufa mai hankali to amma duka malamai suka ce fil ghalib wani lokaci ma tana iya zakkuwa lil aqil wani lokaci man tana iya zakkuwa li ghairi al aqil ko ba haka ba wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi kaga bai ce faminhum ma yamshi ala batnihi ba duk wanda daga ce akan ciki maciji kaga yana daga ciki kaga kushi kuma ce mai aqil yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al-ard kaga ma fi samawati ma fi al-ard akwai mai hankali akwai wanda baya da hankali ko ba ba amma sai malaman nahu sun ce to yanzu akwai qiyasu shabahi yanzu mutum ne mun san shi yana da hankali sai ya haukace to yanzu wanne za mu samu ha wadansu malamai suka ce a samu ma saboda ai yanzu bai da hankali kun ce ne gairu da hankali shi ko gairu da hankali wadansu suka ce a mu kalli asirin shi dan adam ne mu ce mun sun da dama can farko yana da hankali wallahu a'lam da haka dai an yi sabani akan bawa amma zance mafi inganci shi bawa za a kawwama shi sai dai sabani shin idan aka ka kalli kimar bawa ta hidiyar da za a biya ko ba za a biya ba malamai wadanda suka ce ba za a biya ba don don bai dace a ce kimar bawa ba ta fi kimar da a matsayin diya wannan su malamai suka ce a diya daban kima daban don haka babu matsala don an ce ta wuce wannan dai a takaice yan uwan musulmi kaɗan ne daga cikin irin bayanan da suka shafi ita diya insha Allah sai cikin surat wato al-ma'ida in mun zo wajen kashe-kashen nan wajen wasu alaihim da bayan bil haq da sauran min ajli zalika katabna ala bani isra'il in Allah ya kai muna rai ya ba mu iko za mu sake tattaunawa akan waɗannan matsaloli sannan ka koma cikin littattafan fiqh duka zaka zo babin jinayat inda aka yi jinaya zaka ga wannan sannan kuma dan babban malamin nan mufassir al-usuli Muhammad al-Amin Shamtiti dan sa ya rubuta magister a jami'ar Madina akan wato ilajul qur'ani lil jarima a ciki ya keɓe babi na kashi da diya da waye da maganganun malamai da khilafatinsu mai so ya kokari ya samu wannan majisterkin don ya samu bayanai na malamai Allah ya subhanahu wata'ala ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce to fa in kana min qaumin aduwwin lakum in ya kasance min qaumin shi wanda aka kashe min qaumin ya fito daga mutane aduwwin lakum makiya daga gare ku sune kafirai in an ce makiya ba musulmin da kuke da gaba da shi ba ina fata kuna fahimta ta ba musulmin da yake gaba da musulmi bane Allah ki rufi aduwwil lakum sune makiyan ku kafirai innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina kenan in ya fito daga kafirai dan haka in kana da matsala da musulmi ka kashe mai dan uwa baka ce a'a wani gaba muka yi da su gidan mu da gidan su babu shi ba haka ake nufi ba Allah subhanahu wataala ce wa huwa mu'minun sannan kuma shi mu'mini ne to fa tahriru raqabatin mu'mina za a yantar da wato raqaba wuya ta mu'minai wanda abin da musulunci yake bukata kenan a yantar da mutane wanda suke akan bauta ta musulunci wanda kuma ba bayi bane na musulunci a sake su zalunta su akai ina fata an fahimce ni a kafara Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina a zancan kafara ta yamin ta rantsuwa fa tahriru raqaba wancan kuma na zihari fa tahriru raqaba kaffara ta kashi fa tahriru raqabatin mu'mina sannan cikin zakka in an samu matsala an gane mutum yana ba wa yana son yantar da kanshi an ce ai kokari a taimaka mishi innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi Allah subhanahu wa ta'ala ce a taimaka ma waɗannan ina fata mun fahimce ni dan haka ya kamata a taimaka musu cikin dukiya su wato samu su samu yancin kansu musamman musulmin da yake yana karkashin kafirai sai a bada dukiya a karɓo shi domin bai dace musulmi zauna karkashin kafiri ba ko ba haka ba duk da yake yanzu abin da musulmi suke so kenan sai kaga mutum ya ce turai ya auri batura kafira ya zauna karkashin ta kasar su ce ita adala sunani sai ƴaƴa an haife su duka kiristoci ne ina fara mafi shi yasa malamai suka haramta adan ahlul kitabi a turai ba ka da dalilin da zaka aure su domin ƴaƴan da kafirai za su zama lokacin da sahabbai suka aure su suna a Madina musulunci ke da iko ƴaƴan naka ne zaka sanya su zama to musulmai to zuka rade da ayat da tace ya halatta ka aure ahlul kitabi kuma zuriya ka zama to kafirai kai kana da wannan ce kai ni babu ruwa na in suna so su dai jihar da ba dai bane ya aure abin da kasu subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq in ya kasance tsakanin mutane da waɗanda tsakanin ku da su akwai mithaq alqawli shine mithaq alqawli alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wannan kalma ta samo asali daga wasaqa shine daure abu fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wasaqahu ahad alqawli kamar an sa igiya ne mai karfi an daure shi tan tan tan tan tan amma muku alƙawalin namu a yanzu kai ragwaragwana shi yasa Allah yake alƙawali al'uqud abinda an ka karma daga akalani an daure shi ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud da haka in mutane yau din akwai alƙawali tsakanin ku da ku da su fadiyatun musallamatun ila ahli za ku ba da diya zuwa ga ƴan uwansa an gane ni suka ce diyan nan ta kasance irin tasu wadda suke yi in ba ta wuce ta mumini ba in ta wuce ta musulmi ba za a bayar ba an gane ko wa tahriru raqabatin mu'mina kuma a yantar da baiwa wadda take mumina faman lam yajid wanda duk bai samu yantar da baiwa ba an gane ni to fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai ya azumin wata biyu jere an gane ni jere kambacin bai samu ba yantar da baiwa dan haka waɗanda ke cewa ai azumi yanzu babu shi in dai baka samu damar da zaka yantar da baiwa ba shikenan sai gari ne ya azumi wa ya kawo wannan an ce fa man lam yajid to wanda bai samu yan damar da zai yantar da boya ba to fa su ya mushahara ne mutabi aini mu yanzu ga muna hatta da bayin na gaskiya ana so a hana wannan baiwa bautar majalisar ɗinki duniya tana ce tana ce a duniya babu bawa babu bawa ƙarya ne an ka yaƙi musulunci an ka kama mutum wallahi ya zama bawa musulunci yace haka na duk wanda ya kiyarta ya zama wa Allah dole ya zama wa wadansu haka na kuma Allah ya duniya abu biyu ne duniya ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma wani Allah ko ka aikata alkhairi ko ka aikata sharri ba yadda za a yi arsa wannan ko ka zo masallaci kai sallah ko kai zaman ka fada ko ka zo wajen malam kai karatu ko ka tai wajen dara ko ka taimaka ma babanka ko ka taimaka ma baban wani ko ka taimaka ma mamanka ko ka taimaka ma mama wani ko mu ce mu ce ka taimaka ma baban matarka da baban mamaka ko ka ba malamai ko ka ba katta masu kuwa da mawaka da yan kokowa ba yiwa a wuce wadannan hanya guda biyu ko ka sa lokacin ka cikin aikin alkhairi ko ka sa shi cikin sharri babu tsakatsakiya duk wanda yace babu tsakatsakiya ƙarya ne ba shi yiwa duk wanda bai gaya ba haka wallahi bai hada ba gaskiya ba dan haka ko kare kai ko ka ba ɗanka na cikin ka ko ka ba dan gudu saboda haka da Allah ya duniya babu babu na uku in ka gaba ka ba mu ɗanka ba to sai ka ba dan gudu in kana son zawara an ka ce ma ɗanka bai da lafiya kace ba ka ba da kuɗi a kai shi likita to wallahi dan zawara wanda kake kauna wallahi sai ka ba da kuɗi a kai shi ko ba ka wa Allah in baka sai ma babanka ba ragon ragon sallah wallahi ko ba ka wa Allah kana sai musulcinka don sulcinka shi ya hika jiji da kai ne in baka sadar da babanka ba wanda ya bada kudin sadaki aka same ka ta hanyar halal to shi surkinka ka san dadi ne don ka san abin da ya baka in ka kiya ka san bala'in da zai tawo maka فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين جيري أهل السنة أخوانا ستين ذاك يسو كو أشرين ترى بيو كو أشرين ترى تلاتين كو هذا يبقى مسلمين amma muka ce wanda uzuri ya gista mai to za a hankalta ma uzurinsa ko rashin lafiya ko mata masu haila ko jinin biki ko abin da ya kama da haka sabarin fassara in shi a mutu tabi aini wata ɗai da kwana ɗaya da kayi wata ɗai da kwana ɗaya kayi shahararri mutu tabi aini saboda abin da suke so su ce wancan wata ya wuce sai kwana ɗaya ya shigo cikin wancan kenan sun zan mi sun zan wata biyu mutu tabi aini lalacin banza da yau Allah subhanahu wa ta'ala ce taubatan min Allah tuba daga wajen Allah ko da yake ka aikata akan kuskure to amma sai ka nemi tuba akan abin da ya zo daga gare ka ko kuma tsoratarwa ne dan kan mutane su je su rinka kashe rayukan mutane babu gaira babu sabar wa kana Allah aliman hakima Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aliman masani hakiman Allah subhanahu wa ta'ala gwanina baya yin aiki cikin kuskure duk wanda yace ya gano fault ko kuskure cikin aikin Allah wannan mutumin ba musulmi bane wannan ka'ida ne in mutum ya faɗa ya cikin aikin Allah akwai kuskure shi wannan musa matsayin shi amma in mutum bai faɗa ba amma sai ya bi wata hanya bai son ya faɗa amma a aikace yana aikata wato wannan haka ne ina fatan kuna fahimta ta yanzu da yawa daga cikin yan kare hakkin dan adam abin da suke so su nuna sai su ce a yaƙi dokokin musulunci amma ba musulunci suke yaƙa ba sai su ce muna nunu sun bi musulman nous sommes des musulmans mu ma musulmi ne muna sallah to musulmi ko shi ya da dokar Allah wane ne yace a raba gado a ba namiji kashi biyu a ba mace kashi daya malamai da sun rubuta wannan aya a kasar Mali an kai wannan rikici president na Mali sai ya samu wannan takarda hannu ko ba haka bane malamai suka yi fatawa suka ce shugaban kasar Mali Ahmadu Tumani Ture lokacin da shine suka ce mai ba a yarda da cewa shine shugaban kasar Mali saboda kafiri bai jagorancin musulmi da ya jirkici ya barke sai ya dauki takarda ya kai asamble ya ce ku ce ana da ana samu ana zabe ba a samu da hannu ba nan Nijar an so a samu wannan takarda hannu sai da waɗansu ƴan wato waɗansu ƴan majalisa a ɓoye suka tashi suka tona asiri sannan sauran su isa mata hannu muna da yahuda wanda ke so su samu waɗannan takardu hannu ina fata hukun ce don haka cewa ka a zaɓi waɗansu su je su wakilci musulmi cikin asamble namu wallahi ba mu san haɗin da zai faruwa ba dan yana yiwa a samu dokar kafirci hannu bala'i ɗan cikin ƙasa turawa suna can suna kallon mu muna yaƙi muna karkashe junan mu suna da suna dariya saboda an kawo mu da dokoki na kafirci kasarin mun ce ba mu yarda mun kai ƴaƴan mu sun shiga soja sun shiga jandarmeri abin da kitima mobile sun shiga police sun shiga kaza kai ka fito ka ce baka yarda doka ba kuma an ɗauko ɗanka an ce shi halba ba bindiga shi ko bature kafiri shedani shina can kwance bakin flash da shi da karuwai yana shankiya yana kallon musulmi na kashe musulmi jama'a yi mana wannan mulakanci Allah shi gare da mu wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wataala ya kasance aliman masani game da dukkan abin da bayi suke aikatawa an gane ni hakiman Allah gwani na bai aza doka wadda dokan nan za ta zama to ba za ta yara ɗan adam ba sai dai ɗan adam ba su gane ba su ne ba su gane ba sai Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan babu wani dalili ya kashe shi ba gaira ba sabar sun kace ka karai ka karta an gane ni fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa ita ce jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiba Allah alaihi Allah yayi fushi da shi ولعنه صدقكم الله يا لأنتشي وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى يا مش تتلم عذابا ولتشي مي جرما كونغا بمبنشن شريعة مسلمتي لتطورا وكنا kunga lokacin da aka yi yakin duniya da biyu Hitler ya hallaka Yahudawa miliyoyi ko ba haka bane ya sa an karkashe su har yanzu Almani tana nan tana biyan diya ta mutanen da ta kashe mai Isra'ila wannan shi yasa Isra'ilawa ko ba su aiki sun samu dukiya don Alman puissance mondial ce tana da karfin tattalin arziki duk shekara ta ba su miliyoyi a je ana gina Isra'ila ana sayan makamai da za a kashe su da su ina fata ko fahimce da kyau ana biya to amma bakake noir neger black an zo an karkashe mu Afirka ko ba ka karkashe mu ba an ɗauki mutane mu an je da su turai an kashe su an sa su bauta to mu wa zai karɓi mu haƙin mu shuru musulmin da ake kashewa a ƙasar suriya da musulmin da ake kashewa a ƙasar iraki da musulmin da ake kashewa a ina da waɗanda ake kashewa 'yan afirka a yanzu wa zai biyan diyar su bayan an biya diyar jinin bani isra'ila ba an ce doka ce ake yi ta adalci ba to mu ɗauka a nasu tsarin mu yi aiki da shi yasa ƙayya ce takardun ƙayya ne suke rubutawa su su rubuta wa duniya doka ko ba su aiki da ita duk wata kotu da ka sani a duniya akwai ta a yanzu wadda ka dace mata kotun kotun koli to amurka ba ta daga cikin wannan kotu kuma su ne ke kawo dokokin duniya kaga akwai irin wayoyin wannan al'amari ko ba haka bane ku ku rubuta wa mutane doka kuma ku ce ku ba za ku bi ta ba kaga wannan ya zan shirme ya zan wasar kwaikwayo kaga wannan abu na farko da ya kamata mu gane kenan abu na biyu ku ji hukunci na Allah dokar bature abin da ya sa ba ta da tasiri saboda kullum tana da alaƙa ne da duniya kullum tana da alaƙa ne da ciwo wanda yake da alaƙa da jikin ɗan adam ba ta da alaƙa da ciwo wanda yake da alaƙa da zuciya wanda ba a gani ba wanda kirista kardiya kan ba shi ake nufi ba an gane ni shari'ar Allah akwai hukuncin duniya akwai na akwai na lahira amma shari'a bature duniya ne shi yasa duk abin da za su yi in dai duniya za su tsira to babu matsala shi ya samu nan yanzu abin da mutum yake wa gudun polis ya kama shi ne contravention in dai polis bai ganin ka to magana ta kare ina ba ta hukunci ni idan za ka saci kuɗi a ƙasar turawa in dai ba doka ba za ta kama ka ba to ka tsira amma munan kaji Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam jahannam duniya ne babu wani duniya kace ma jahannam duniya ta lahira kare shi sa kullun aqida ta musulunci ita ce ta shirye da mutane yanzu ba muna da azumi ba mu ci abinci waye san mutum bai yarbe ta abinci zai yarbe wa abincin sa ko haka bane amma me yasa ba mu ci fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ana ba da labarin wani malami da yake karanta da wasu dalibai sun yi shekaru suna karatu gaban malam to sai ran nan malam yana son ya jarraba ɗalibansa domin in ana jarrabawa ne ake gane wanda ya fahimci karatu sai ya ba su kaza guda biyu ko zakaru guda biyu ya ce kowa ya je ya yanke min waɗannan zakarun kuma kowa ya yanke ya yanke min ya yanka min nashi zakara an gane ni ya je inda ko bai ganin shi je dawo shikenan ko da an ka jima guda bayan minti biyar sai ya zo ko da ya diba ya diba ka babu wanda ganin shi sai yanke ki ya kawo mallan ya ce kaka ya ce wala ai na saka aiki ka je inda ko bai ganin ka ce kwarai kuwa ce subhanallah shikenan gudan kuma ya je har magriba sai ya kasa tun da safe sai zo ya ce mallan gaskiya na kasa gane abin ga ya ce kai zai ce da ka dalla ba inda ko bai ganin ka yace duk inda dallabe mallan Allah na gani na fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai mallan ya ce to wannan ya gane ka rasu don haka abin da zai sa wa duniya ta shari'a shine tsoron Allah a nuna maka in ma ka kufci nan duniya to kai azawa ta lahira amma dokar bature a ce da an kai ka justice sai dai gidan kaso shine ke sa mutane ba su tsoron abin da zai biyo baya in dai in kai yi cuta nan duniya ba a kama ka shi kenan ka tsira to kaga wannan ke nuna cewa kowa ya aikata abin da ya gada ba kuma shi ne malamai suka ce shi yasa Allah ke cewa walakin nal birra man amana billahi wal yawmil akhir domin imani da Allah shine asalin imani al yawmil akhir kai imani da shi shi zai sa waka ji tsoron haduwarka gaba Allah subhanahu wata'ala ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin amma wata kuma mutane ba su tsoron Allah me yasa shugabanni suke suke sata dukiyoyin kasashen su me yasa mutum zai zama a zamna da ministoci da shugabanni ne da yan majalisa a kwashe dukiyar al'umma gaba daya ka kai ta wani wuri wanda har ka mutu kai karshen da ba za ka amfanuwa da ita ba ka dauki dukiyar da baka ci ba ƴaƴanka ba su ci ba kuma a yi maka tambaya akan tarar tashin alkiyama me ya amfanin wannan domin tasirin turawa ne masu jagorancin mu har yanzu musulunci bai kama zukatan su ba kuna fahimta kuna fahimta ta to dan haka al-imanu billahi wal yawmil akhir sai kai imani da Allah da ranar karshe kaga diyya wanda za a basu wata raƙumi ɗari jimnan duniya ne amma kuma wancan ta jahannama lahira ne sai Allah ya haɗa duniya da lahira amma dokar batu ne bakin duniya ne justice police in ka tsere ma wata ƙasa in kai ma America da ka je Rasha ka tsira in kai ma Rasha da ka zo France ka tsira kaga shi kenan abin ya zama wasa kenan at-talahu amma mu ko duk inda ka je Allah na nan kuma Allah na iko ya kama ka duk lokacin da ya ga dama kuma in ka mutu akwai jahannama wanda shi zai samu mu samu tarbiyya mai kyau kakka nuna wa ƴaƴanka su ji tsoron wani hukunci na duniya ka nuna musu su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala an fahimci wannan da kyau ko dan haka alqur'ani da zo shine magani duk wata solution kayya ce inda ba alqur'ani ba shi wannan magani na duniya da muke sha a ce in kana da ciwon kai ka sha kaza da muna shan kafirol yanzu sun kawo mana waye waye waye to yanzu idan mutum yana da ciwo na kafirci wani irin magani ne za a kama amerika ko faɗa mana kowace ofital na zamu zo mu samu abin nan kire wanda ake sha a samu imani akwai idan mutum na da girman kai ciwon kai da girman kai ko haɗa wani irin magani haka a bashi akwai idan mutum mazinaci ne mine ne da sami mine ne da maganin zina a kawo muna wasu kine waɗanda ake sha'awar zina babu kenan babu abin da zai gyara wannan al'umma ta duniya sai sai da tashin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gyara da mu wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan fajza'uhu jahannam sakamakon sa jahannama khalidan fiha yana mai dawoma a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi sannan kuma Allah yayi fushi da shi wal adabu Allah ya la'ance shi idan muka duba wannan aya tana daga cikin ayoyin da ake kira al-mutashabihat suna rikitar da malami da ɗalibin ilimi musamman mu'tazila in suka ɗauko ɗaɗa ayoyi za su iya rikitar da kai shi yasa malamai suke daban-daban wanda ya kashe mumini shi yana da tuba ko bai da tuba akwai ayoyi da suke cewa akwai tuba ko ba ka nan bane والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب شكرا أنت إلا من تاب سيكون آه su bu da wannan ba ai da ka kashe mumini wutar jahannama zaka ko ka tuba Allah subhanahu wataala ba zai karbi tuban ka ba to shi yasa malamai suka yi sabani kan wannan malamai su yi maganganu magana ta farko shine suka ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan in an ce zai dawwama a cikin wutar jahannama ba zai fita ba in kana mustahillan lil qatl in ya halatta kashe mutumin abin da ya kashe mutum ne ya kashe mutum kuma sai ga kashe wannan da ya mai ta halatta to da haka wannan mutum shine za a cewa da wani domin halattar da abin da Allah ya haramta ne kafirci ne ibnu jarir al-tabari an gane ni da ibnu abi hatim sun fitar da asar suka ce annaha nazalat fi miqyas bin sababa akwai wani mutum da ake cewa miqyas dan sababa an gane ni yana da wani dan uwa da ake cewa hashim ya musulunta sun dawo madina fa wujida hishamun maqtul sai an kace wannan hisham an kashe shi an gane ni sannan kuma walam yu'raf al-qatil ba a san wane ne ya kashe wannan ba an gane ni sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ansar sai ansar sun kabada fa a'tat al-ansar mi'atan min al-ibli sai ansar suka bada raqumi 100 diya ta wannan mutumin wanda aka kashe kun gano a cikin hadisi kenan wa qad arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min quraish manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika daga cikin Qurayshawa an gane ni wani mutum da ake ce ma wato fihr lokacin da ya tafi tare da wannan mutumin wanda aka kashewa dan uwa bayan ya amshi diyya sai an gane ni yace to fa amada miqyasun ila al-fihri sai shi wanga mutum da ake kira miqyas ya nufaci wannan mutumin da ake ce ma fihri mutumin Quraysh rasuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi manzon manzon Allah ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi fa qatalahu sai ya kashe shi bayan hakan ga kuma wartadda an islam sai ya yi ridda bar musulunci shi wancan miqyas din wa rakiba jamalan min ad-diya sannan ya haura kumin da aka basu a diya wa saqa ma'ahu al-baqiya sannan saura kuma da suka yi saura 99 ya kora an gane ni sai kidan sai ta tafi madina ya kai kuma waje makka kaga ya halattar da kashe wannan bawan Allah akwai hadda abiyar da suke kawowa duk da lokaci bai ba mu dama waɗanda ya karanta na cewa ya karbi diya dan uwansa kuma ya kashe wannan mutumin kaga ya halattar da kashe rai ta mumini to wannan shine malamai suka ce shine saboda nuzul da saukar wannan aya kenan wanda ya kashe kuma ya halattar da kashewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan miqyas la u'minuhu fi hillin wala haramin ba zan ba shi aminci ba fi hillin ko da yana cikin hill wato wurin da ba harami ba inda ba a yaki ko ba ko ba haka ba wala haramin ko ko cikin harami duk inda na haɗu shi a tsakashi sai na kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka faɗa lokacin da an kai fathu makka wanga miqyas kin yana nan da ransa sai ya je bakin ka'aba ya ratayu ga ka'aba ya rike ga ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi la u'minuhu fi hillin wala haram da haka akwai mutanen da sharri su in yawa ba bare su an gane ni da haka waɗansu malamai suka yi tawilin mutumin da ya halatta da kashe musulmi waɗansu malamai suka ce fa jazaohu jahannam in juziya sakamakon wanda ya kashe mumini wutar jahannama ce in Allah ya sa kanka mishi ma al imkani Allah yujaza yana yiwa Allah ba zai sa kanka mai 100 bisa 100 ba don rahama Allah tarin jayi fushin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba in taba in ya tuba aw kana lahu amalun salih ko ko mutumin nan yana da aiki nagari yurajjahu bi amalihi sayyi wanda za a rinjayar da aikin shi mummuna Abu Huraira da Abu Midris sun ta akan wannan fasara abin nufi anan in kuna ina fatan kun fahimce ni idan mutum ya kashe mumini imanin sa bai fita ba gaba daya ko ba haka ba don Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma kaga bai bai dace Allah ya kisu mu'min ne ba fa man ufiya lahu min akhihi shay'un Allah ya kishi min akhihi dan uwansa bayan ya kashe shi to kaga inda kafiri ne sirfan da bai dace Allah ya kishi akhihi ba domin babu ƴan uwantaka tsakanin musulmi da kafiri kun fahimta to kenan in aka zo ranar tashin alkiyama mutumin da ya kashe mutum za a zo a duba ga ayyukansa na alkhairi ga munanan ayyukansa ko ba haka ba in aka dubi faman faqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun ko bima kanu bi ayati la yuzlimuna fi wata sura cikin a'raf ko ko cikin suratul mu'minun ayatu sura da mutashabihat sai an mai hankali ita suratul a'raf wa wato faman faqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayati la yuzlimun ina fata an fahimta to don haka sai suka ce zai tabbata a wuta inda za a saka kamishi amma Allah ghafurur rahim zai auna hasanatu was sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha da haka za a zo a auna in ya tuba Allah ya karba to in ba aka fi tuban shi ba ranar tashin alkiyama sai a auna aikin shi na gari da mummuna waɗansu malamai suka ce wannan ayar aka ce faji za'uhu jahannamu khalidan fiha littaghrizi don tsoratarwa domin in an kabar mutane su tafi an kace in ka kashe mumini kana da la abin nan kana samun tuba wani sai ce to bari an aikata daga bayan tuba ko ba ka na bane wannan ya tabbata in kana so kai raddi malamai suka dauki wannan magana ta Ibn Abbas radiyallahu anhu akan wannan fatawa domin yin fatawa biyu akan wannan an zo an tambayi Ibn Abbas kan mutumin da ya kashe mutum yana da tuba yace bai da tuba yace duk ayoyin da za ku kawo inna allaha لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لو كان آية وزتسي والذين لا يقتل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يتي وتنتكم فرقان فرقان مكية سنونا آية إن الله لا يغفر أن يشرك به مدنية آخر ما نزل في شأن القتل منين إتتي ونن ومن يقتل مؤمنا متعمدا وللوكتي كما أثر يا ثبت غريشي أنزو أن تنبيشي shin mutumin da ya kashe rai yana da tuba ibn abbas yace yana da tuba to kaga wanda bai yarda da hadisai ba sai su kaje ibn abbas an ce yayi kowa sai alqur'ani kuma wani lokaci an zo an tambaye shi an yi wata riwaya an ce ya ce akwai tuba an yi kuma wata riwaya ko ya ce babu tuba to ba kana an ce irin wannan tarabun kaga mun ce muku wannan hadisan ƙarya ne ku rike ku aje wannan takardun ku ku rike aiki da su ko ba haka bane sai mu ce na farko shi taghlizi ko Allah da amfani da wannan usulubi don Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk malamai sun yi ittifaqin cewa mutumin da bai yi haji ba ba za a kafirta da shi a ce ya kafirta ba ko ba haka bane sai dai a ce kufrun duna kufur to nan da aka ce fa jazaohu jahannamu khalidan fiha taghlibi ne aka yi to amma asar na ibnu abbas ya za mu yi da su kuma duk asarikin sun inganta in ka diba cikin al-musannaf ya kawo waɗannan wato asar guda biyu kuma duka malaman hadisi sun ka ingantar da su to ya za mu yi da maganar ibnu abbas wannan abu ne mai sauki idan za ka ba da amsa sai ka ce lokacin da ya bada cewa babu tuba ya kalli nasoshi ta niyyar rinjaya daga baya ya kalli nasoshi da ke nuna cewa Allah yana karɓar tuba tun da ijtihadi ne inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yaga waɗannan ayoyin sun fi karfi sai ya amfani da su sannan kuma bayan wannan cikin kissar ma kanta an ruwaito wani abu menene aka ruwaito shine cewa Ibn Abbas lokacin da ya ce mu wancan mutumin babu tuba wani mutum ne zai tambaye shi shin akwai tuba ga mutum da ya kashe mumini yace bai da tuba sai bayan ya daga sai ɗaliban shi suka tambaye shi lokacin ma ya maka ya makanta dan saboda Ibn Abbas suna nuna cewa a ƙarshen rayuwarsa ya makanta har yana yin wadansu abiyat yake cewa in ya'khudhillahu min aynayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nuru qalbi dhakiyyun wa aqli ghayra bi dakhlin wa fi lisani sarimun kasayfi ma'thur yace in ya akhudhi Allahu min aynayya nurahuma in Allah ya karbi hasken idan nawa ana bana gani yace to fa fi lisani wa qalbi minhu nurun a cikin harshe na da zuciya ta Allah ya sanya musu haske ko ba kana bane domin ko da malami ya makamta ana amfano da shi ko amfano da shi shi ko jahili in yana zaune da idanu banda kallon mata da dara kaga su samu mutane ne zai banna ta abu yace qal wato qalbi zakiyun zuciya ta tana tare da hankalinta ina da kaifin hankali wa aqli ghayra bi dakhlin hankali na bai shiga cikin juna ba wa fi lisani salimun kasayfi ma'thur yace cikin harshe na ina da tako kamar takobi yake mai kaifi wanda duk abin da sa sai na kace shi to zai ce mamu wannan mutumin babu tuba bayan ya daga sai dalibai suka tambaye shi haka maka Allah ka kasance kana ban fata wacce mutumin da ya kashe mumini yana da tuba kuma yanzu wannan mutumin ya zo kai ka kace mai babu tuba ya aka yakan ga yace wannan mutumin na saurare magana shi yana cikin hushi yana hushi haka maka Allah mutumin da ya kashe mutum yana da tuba ko bai da jira da yake a ce mai yana da tuba ya kawai ya kashe mutum ya ce to na ga ya hau shi ya taliba shi wannan tambaya ko da ko aka je sai aka ce ashe faɗa ya da shi da wani mutum yana rike da yuka yana jiran Ali ibn Abbas ya ce mai ya halarta ya je kashe shi sannan ya tuba malamai ba wawaye bane mun fahimci wannan kenan ko kenan sai ya zama to fa jazaohu jahannamu khalidan fiha in ya halartar da kashe shi to jahannama zai tabbata har abada in kuma mun ɗauki cewa yana da imaninsa amma Allah zai sa shi cikin wuta in zunuban shi sun rinjayi aikin shi da lada ko ko in mun dauki khalidan nan ana nuhin tsoratarwa ne to sai ya zama to ita wannan tsoratarwar khalidan ba shi na nuhin ya tabbata ba tulul mukti ake nuhi zai dauki lokaci mai tsawo kun san mu'tazila ku hatara da su sai su ce da an zo an ce ai khalidan ya dawwama ina ne ka samu ja ja ayat da tace yana fita kun san mu'tazila har da gare su da an kai shi aiki Allah ya ce khalidan fiha kai da kuka ce mai da wa cikin wuta da fitar da shi in ka ce hadisi su da hadisi ba hadisi da zakwa sai amma qur'ani mu ba da wannan ba don ta a ce Allah ya ce ku fitar da wanda cikin zuciya sai akwai ko miskal da zaratu min al-iman don haka ku ce in ya shiga da fita ba gaskiya bane khalidan ya da ba sai mu ce eh to mun ji shi wa yace ma an ce ma khalidan shi ne abin da ya dawo ma abada ba haka ake nufi ba a'a in an ce khalidan wani lokaci ana nufin har abada wani lokaci ana nufin khalidan shi ne abin da zai yi tsawon lokaci in ya ce ne hujja sai mu ce alƙur'ani ba dai da alƙur'ani ba to ko an ce khalidan ko an ce abadan an gane ni wani lokaci ba ana nufin har abada ba bai yiwa a'a in an ce abadan ana nufin lokaci mai tsawo sai ce to ba dai aya sai mu ce akwai aya Allah subhanahu wa ta'ala ce kul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi فتمنوا الموت إن كنتم صادقين تعالى ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديهم كان الله ولن يتمنوه سولا وجنس للتأبيد har abada kuma abadan gashi an kara ko ba haka ba sai ce kuto ai walan ya tamannahu abadan bi waqad kaga lan tarani da Allah ce lan tarani har abada ba ga Allah dan wannan akida ce ta mutadila sai mu ce da lan da abadan da khalidina da abadan ko da sun zo gaba ɗaya ba suna nufin abin baya yiwa ba yana yiwa nufin tsawon lokaci to ba an ce su kafirai ba walan yata man dauka abadan ko su kafirai ba su burin mutuwa har abada to koma cikin suratul zukhruf Allah ya ce wala dau يا مالك ليقضي علينا ربك ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا انت كنت تقول متوكل كان ابدا da haka wannan magana ta ka jayi ta alqur'ani bai sanin ita ba kai ne kake ganin ka san alqur'ani Allah ya gane da mu fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa ita ce wutar jahannama in ma ba saka kawai duniya ba dan haka qur'ani ba ya zo bane don ya rarrabe muskilolin duniya a'a hadda na lahira akwai bayani wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi hushi da shi ba a cewa Allah bai yi hushi ba kamar yadda mutum suke cewa ai Allah ba a cewa Allah ya hushi tunda mu ɗan adam muna yin hushi sai mu ce a'a Allah ya ce yana yin hushi kuma ɗan adam suna yin hushi ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce walam ma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwa walam ma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifa amma Allah daban bayinsa daban don haka ba mu san yadda Allah yake ba balle mu kamanta hushinsa kuma ba mu ƙaryata Allah mu ce Allah ba ya hushi don ya ce wa ghadiba Allahu alaihi sai mu ce Allah yana yin fushi amma fushin da ya dace da shi shi sai da ke fushi ولعنه ألا ياتيني مسا وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى يا يمشي كان جاء عذابا ونتكي ميكرما سألت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا هل ينظر الله سبحانه وتعالى yana bayanin jihadi da yaƙi da hukumce-hukumce na kashi sannan kuma da hukumce-hukumce na yin hijira Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita kuka yi balaguro dan yaki dan daukakar da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala aslin daraba shine mi mutun ya buga in ce darabtu zaidan ya ce rufi na buge zaidu to amanan ta'adda bi fi yana nufin yin balaguro wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه كاغا ضربتم في الارض ماشيني اي ما راري ba cikin kasa kai kwance kasa kasa kulli ka buga faf ba shi ake nufi ba ana nan yin tafiya a bayan kasa wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi balaguro dan daukakar da kalmar Allah to fatabayyanu a wata qira'a fatasabbatu qira'a ta Hamza da al-Imam al-Kisai da al-Imam Khalaf suna karantawa fatasabbatu at-tasabbut da shi da at-tabayyun kusan ma'anarsa aiki ko kuma suna kusa da juna wato a diddigin al'amari a tsaya ka a yi ma al'amari cin masara akumundu kada a je a yi ma al'amari bugun goro in ba a in ba a yin haka matsala za a samu ko ba haka da bane ko labari aka kawo Allah ya ce fa tabayyanu ko fa tasabbatu aka kirawo in wala taqulu liman alqa ilaykum assalam ولا تقولوا كف فدا لمن ألقى إليكم السلام كوكو لمن ألقى إليكم السلام assalama shine mutumin da ya wato neman muku wato ya jefar muku da aminci ma'ana ya nuna muku zaman lafiya babu tashin hankali tsakanin ku da shi ko ko liman alqa ilaykum assalam ga wanda yayi muku sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullah domin a yare mu na Hausa ba a cewa an jefa mu mutum sallama ko na cewa ba a cewa na jefa mu wani sallama amma a nan sai a ce alqa ilayhi salam ya jefa mishi sallama amma suna nufin an yi sallama ina fata an fahimce ni ko ba haka bane da balarabe zai ji hausa ya ce in ka zo ka jefa min sallama ta ga wani zaka gane cewa wannan larabci ne an ka tarjama hausa ba su cewa haka nan haka mu ba idan muka karanta larabci in ba mun san shi da kyau ba za mu ɗauko wani tsari na hausa sai mu ɗauka sai mu sa cikin larabci yanzu misali in zo ni ce qataltu mi'atayn furan na kashe dala arba'in kaga larabawa ba su cewa qataltu ina fata an fahimce ni to kaga wannan hausa ce da ɗauka ne mai da ita larabci kin da musu an gane ko wala taqulu liman alqa ilaykum assalam ko ko liman alqa ilaykum assalama kira'o'i ne guda biyu da imamu nafi da abu ja'far da imamu hamza da imamu khalaf da imamu ibnu amir sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku ce ga mutumin da ya wato jefa muku zaman lafiya ma'ana ya bayyana mutumin ba mutumin yaki bane tsakankanin ku da shi lasta mu'minan ko ko lasta mu'manan imamu ibnu wardan ya karanta lasta mu'manan mu'mana ma tunda shi shina ibdalin wato alhamza ta koma wawun wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan kakku ce ma mutumin da ya muku sallama ba mu'mini bane ko ko kakku ce mai kai ba abin ba aminci bane tabtaguna arda alhayati dunya kuna neman wato kayan duniya ko abin duniya fa inda Allah maghanimu kathira ghanima mai yawa wajen Allah subhanahu wata'ala take ba sai an kauce ma Allah ba ake samun arziki ba sai an kauce ma Allah ba ake samun jin daɗin rayuwar duniya ganima mai yawa tana wajen Allah in Allah ya ga dama ko kayan aikin har sai Allah subhanahu wata'ala ya baka kadhalika kuntum min qabl kama haka kun ka kasance can kuna mi kuna muminai amma a ɓoye ba a san ku muminai bane ko kakare ne famanna Allahu alaikum sai Allah subhanahu wa ta'ala muku baiwa kuka samu kuka yi hijira kuka dawo Madina fata bayyanu to ku yi bincike ko fata sabbatu ga qira'ata Hamza da Kisa'i da Imam Khalaf ku yi bincike ku bi diddigin al'amari inna Allah kana bima ta'maluna khabira domin Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da abin da muke aikatawa wannan ya ishe ka tsoro duk abin da zaka aikata ka san Allah yana da sani Allah Allah ya sa abin da za ka aikata da kana jin tsoron Allah da kyau da duk wani sharri in ka tashi aikatawa ko babu kowa sai ka daina annabi yusuf mi zace mashi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala ma'az Allah dan ya san Allah yana tare da shi a wannan wuri mu ko an ka samu sa'a sai a ce ku diba babu mace mu riga to aje a aikata kaza dan ya kamata mu dakata an nuna min lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to ne Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina kira ga yan uwa da suke sama da yan uwa da suke cikin masallaci lokacin da ake karatu alqur'ani magana Allah ce ba mu buƙatar ana karatun alqur'ani mutane suna taraki suna kuwa cikin masallaci suna hana mu karatu wannan na farko rashin mutunta littafin Allah ne yana da kyau nan ba wurin bacci bane wanda yake jin bacci ya je samu da zai bacci wannan masallaci masallaci ne na bautawa Allah dan haka in lokacin karatu yayi wuri da masu karatu masu yin taraki da kuwa mutum yana daukar waya ko suna fira gefe ana tafsirin alqur'ani wannan baka mutunta Allah ba na farko sannan baka mutunta musulmai yan uwanka ba baka mutunta masallacin ba muna kira ga yan uwa su yi hasara da wannan Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullah